والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لم تجدر الأول هجرة تدبود تريه للثلاثين لتقص كما عشرين دهود دوارة شابيو شكرة تدبود يدقو مشاشد تميلادية زام تاشي باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه قتل الإنسان نفسه
بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال المصنف رحمه الله نعم باب إلى تحريم قتل الإنسان نفسه babun wato babu bayanin girman haramcin mutum ya kashe kansa
وأن من قتل نفسه da kuma cewa wanda ya kashe kansa بشيء da wani abu عذب za a yi masa azaba da shi في النار a cikin wutar jahannama وأنه لا يدخل الجنة kuma cewar ba wanda zai shiga aljanna إلا نفس المسلم sai rai wadda take musulma wato sai da sai da musulunci gane wannan shine rigimar da waɗansu yanzu yan masu cewa wai musulunci wai musulmi ba su da ba su da samaha suke faɗa sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai su amma mun ka faɗa ba so suke a ce wai so- to duk wanda ya ce wanda ba musulmi ba ma Allahu a'lam watakila shi ma zai shiga aljanna ko da ya ji sabon annabi sallallahu alaihi wasallam me amfanin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ne suke ta magana wai salvation wai dan mai mutum za a ce salvation sai kawai musulmi na ɗaya daga cikin yanzu da abubuwan da ake kokari a mutum da addini da wannan abin samaha musamaha da sauransu da an ce musulmi da intolerant ba su da samaha ba wahadatul adiyan ba kai wahadatul adiyan ya fi wannan muni eh duk a cikin moderation din ne suke daukar sa da wata ma'ana ai duk wanda ya shakka akan cewar duk wanda ya shakka akan cewar duk wanda bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayan kuma sako ya riske shi yace watakila zai iya shiga aljanna wannan wannan ya karyata kafircin kafiri kenan. wanda ya karyata kafircin kafiri ya karyata Allah da manzansa ne ya da cikin rinda gaskiya amma da yawa yanzu yan boko suna ta wannan magana kuma irin abin da yake musu daɗi ke nan su faɗa suna ganin wannan wai ai samaha ce wannan fa haɗari ne wanda bai ji saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda saƙon musulunci bai kai masa ba bai ji saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shine kan ba za ka yanke akan cewar wannan ba zai shiga aljanna ba, wato a a- wannan a- a- ba zai shiga aljanna ba domin wannan Allah ne zai Allah ne zai hukunci kamar ahlul fatra ne ahlul fatra hukuncin sai yana wajen Allah hukuncin sai yana wajen Allah amma wanda yake ya san musulunci ya ji sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya san alqur'ani ya san musulmi ya san musulunci kuma yace ba zai bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam makarici ne yace ba zai addini sa ba sannan kuma kace wai zai samu salvation na'am
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am yace yace haddathana abubakar ibn abi shayba abdullahi ibn muhammad na'am وأبو سعيد الأشج abu sa'idin al-ashaj shi قال ne wallahi ba zan na rubuta da fensir amma ba zan iya yi ba. na'am wani ya dubo mana cikin sharhin da abu sa'idin al-ashaj na'am ci gaba قال
suka ce su su biyun حدثنا وكيع wake ibn al-jarrah عن الأعمش daga al'amari suleiman ibn mahran عن أبي صالح daga abu salih عن أبي هريرة الصفوان ذكوان السمان عن أبي هريرة daga قال abi hurairah radiyallahu anhu yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace من قتل نفسه بحديدة wanda ya kashe kansa da karfi فحديدته في يده to wannan karfan nasa yana hannunsa يتجوع بها من موته yana su yana sukan kansa da shi a cikin wutar jahannam
خالد مخلد فيها أبدا yana dawwama a cikin ta abin dawwamarwa a cikin ta har abada
ومن شرب سما wanda ya shiga summan ko bai fati ya ce muku Ah, eh, bari mu ga yawa wa amma lura bab na'am eh abdullahi ibn sa'id ko Mm, na gan shi a cikin nan huwa bi dhammi sin wa fathiha wa kasriha thalathu lughat al fathu afsah al fathu afsahuhunna a a na'am eh thalathu lughat al fathu afsahuhunna sam eh, sammu a mu sammu mu da abin da muke nufi ai daban da da da dafi din ko asam wato shine afsahu na'am wanda ya kashe kansa
فقط نفسه a man shariba samman wanda ya sha dafi فقط نفسه ya kashe kansa وهو يتعسى to yana lasassa في نار جهنم a cikin wutar jahannam خالدا yana مخلدا mai فيها.
dawwama abin dawwamarwa a cikin ta har abada
ومن تردى من Wa- جبل wanda ya sa- wa- wanda wato ya tsalle ya fado daga dutse فقتل نفسه ya kashe kansa وهو يتردى في نار جهنم to yana taraddi wato yana fadowa daga wato yana durowa a wannan a ce masa duro a ba zangarowa ba fadowa yana fadowa sulmiyowa ya kamar zane ma amma wannan durowa ne eh, durowa fadowa to yana fadowa a cikin wutar jahannama khalidan muhalladan fiha abada yana mai dawwama abin dawwamarwa a cikin ta har abada wannan a taban ana a- akwai taujihin da ake yi masa tunda wannan dai ba ba warware imani ba na farko dai a ce wannan alal mustahil alal mus- a- a- a- al mustahil wanda ya halatta yin haka A- a- ma'ana ta biyu ma'anar halinan din ai a, wato dolul iqama sai daɗe a cikin ta ba wai yana nufin kan cewa ba zai taɓa fita ba saboda ai jam'i da hadisan da suka nuna kan cewa duk wanda yake da koda da kalar zarratin na imani ne ba zai dawwama a cikin wuta ba ko kuma ma'ana ta uku kan cewa ha- wannan babu wa'idi wato abinda ya cancance shi kenan amma kuma a ba lallai ya zama to cewar a an zartar da wa'idi din ba na'am Me? a kowanne daga ciki kowanne daga ciki taujihi ne abin da yasa dole a yi wannan taujihin saboda a haɗa tare da sauran hadisai da kan cewa Allah baya yafi Allah yana yafi wa yasiru ma duna zalika ayoyi Allah yana yafi duk abin da yake koma bayan shirka to tunda ku akwai wannan azau zaka ce wanda ya wani abu wanda yake koma bayan shirka Allah ba zai yafi masa duk da an faɗi ga ubarsa to a ko dai ka ɗauke shi in a zahiri haka yake ba zai wato ba zai fito daga cikin wutar jahannama ba to idan ya halatta ke in ya halatta yin haka ya ce babu kuma to haka wanda ya halatta haramun ya ya kafa ko kuma in- ko kuma kai tawilin shi hulud din cewa dawwamar ana nufin tulul iqama zai dade a cikin ta har abada din ma duk kai tawilin sa akan tulul iqama ko kuma ka yi tawilinsa a ko kuma ka bashi a zahirinsa na wa'i amma kuma ka ce tabbatar wannan akan mutum wannan muƙayyadi ne da sai abin da Allah ya so Allah zai iya yafe masa
قال وحدثني زهير na'am Ibn Harb.
Zuhair ibn Harb wannan Abu Sa'id al-Ashaj Abdullahi ibn Sa'id ko eh Abdullahi ibn Sa'id ibn wa na'am Ah, gashi nan Abdullahi ibn Sa'id ibn Jubair al-Asadi maulahum al-Kufi fiqatun fadil min as-sadisa na'am قال حدثنا جرير yace haddathana Jarir حاء آه وحول الحديث نا نا نا أمبتش ون الجرير أب- ابن عبد الحميد الضبي آه.
قال وحدثنا سعيد بن عمرو أيوة.
الأشعثي قال حدثنا أكثر
yau wannan tawili na uku a wancan hadisin ya ce hada huwal jiza wannan shine sakamakonsa a fa'afallahu anhu wa ju'ila tahtal mashi'a sai Allah ya masa afuwa aka sanya shi karkashin mashi'ar Allah Allah ya so ya yafe masa Allah ya so kuma ya masa hukuma sannan rahama ta riske shi wato saboda haka an ɗauke shi a bisa zahirin alwayi na'am
حا ha na'am wa awwal sanad وحدثني يحيى بن حبيب الحا- الحارثي na'am قال حدثنا خالد يعني بن الحارث Ha- Khalid ibn al-Harith yana daga cikin ashabu tabaqatul ula daga cikin masu riwaya daga Shu'ba
قال حدثنا شعبة yace Shu'ba ya karanta mana hadith حديث بهذا المسند dukkanin su da wannan isnadin su su uku da Abthar da Shu'ba da Jarir مثل a a a da Khalid da Jarir da Abthar duk suka dukkanin su daga Shu'ba na'am مثله ku taukacin wannan isnadin وفي رواية شعبة a cikin riwayar Shu'ba عن سليمان daga Sulaiman al-A'mash قال سمعت ذكوان yace sami'tu zakwan to yau muslim yayi mana akwai da imam muslim rahmatullahi alaihi ya ya faɗi tasrihin amma yanzu baya baya damuwa ya faɗa na'am kun ga fa'idar ya kawo shi shine ta- shine bayyanawar shu'ba a bayyanawar a Sulaiman al-Amash ga tahdid bai tadlisi ba na'am قال حدثنا يحيى بن يحيى na'am قال أخبرنا معاوية بن سلام na'am Muawiyah ibn Sallam ibn Abi Sallam ad-Dimashqi na'am عن يحيى بن أبي بكر daga Yahya ibn Abi Kathir daga Yahya ibn Abi Kathir at-Ta'i أن أبا قلابة cewa aba ilaba abdullahi ibn zaid al-jarmi ya ba shi labari أن ثابت بن الضحاك cewa thabit ibn al-dhahhak ya ba shi labari أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة cewa yayi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin bishiyar hudaybiya saboda kai daga cikin ashabu shajara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan su la yalijun nar ahadun baya'a tahta shajara ba wanda zai shiga wuta da ya buwaya a karkashin wannan bishiyar wannan falala ce kuma wannan shine haddul fasil tsakanin la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal daga wannan shine haddin wanda suka yi mubaya'a sune duk wanda yazo daga baya ba zai ci musu ba duk wanda yazo daga baya ba zai ci musu ba da nassin alquran la yastawi sune asab wadansu ko da yake amma has- sune asabiquna al-awwalun ko ba su bane waɗansu na cewa asabiqun al-awwalun sune wanda suka sune al-muhajirun da kuma wanda suka yi a wanda suka yi bai'atul aqabatul ula wa thani waɗansu kuma suka ce wanda suka yi yaƙin badr wannan akwai sabani akan asabiqun al-awwalun amma dai wannan wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a shi ya fassara wannan aya cewa la yusayyidu man anfaqa min qabli al-fath al-fath din nan shine sulhun hudaybiyah shine mubaya'a ta shekara
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kuma ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce من حلف على يمين بملة غير الإسلام wanda ya rantsuwa akan wata rantsuwa da kuma wani addini ba musulunci ba كاذبا yana mai ƙarya فهو كما قال to kamar yadda ya faɗa din ne.
ومن قتل نفسه بشيء wanda ya kashe kansa da wani abu عذب به يوم القيامة za a azabtar da shi ranar alkiyama
وليس على رجل ندوة babu na- babu bakance akan mutum في شيء akan wani abu لا يملكه wanda yake baya mallakarsa ya kamata mu karanta wannan mu karanta bayanin nawawi akan wannan Mm. shi din ne a yanzu a نعم وأما قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال وفي رواية الأخرى كاذبا متعمدا متعمدا ففيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به فإن كان معتقدا عظمته, عظمته بقلبه فهو كاذب, كاذب في ذلك وإن كان غير, غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكونه عظمه بالحلف به وإذا علم أنه لا ينفق عن كونه كاذبا حمل التقييد بكاذبا على أنه بيان لصورة الحالف ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم ويكون من باب قول الله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق وقوله تعالى وقولا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم وقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدوا وقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ونظائره كثيرة ثم إن كان الحالف به معظما لما حلف به مجللا له كان كافرا وإن لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يهلف به ومعاملته إياه معاملة ما يهلف ما يهلف به ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر اسم الكفر ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا الحالف هذا الحلف هذا الحلف القبيح وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي أن ذلك على جهة التبغيض والزجر عنه وهذا معنى مليح ولكن ينبغي أن يضم إليه ما ذكرناه من كونه كافرا نعم kun ji maganar nawa ya ce ma'ana wato wanda ya rantsuwa na akan wanda ya wata rantsuwa da wata da wata da wani addini ba musulunci ba yana yana mai ƙarya fa huwa kama qala ai fa huwa kama qala ba ana fa huwa kafi makarici saboda in dai ya rantsuwa da a in ya rantsuwa da da wata milla ba musulunci ba yana girmama abinda ya ake rantsuwa da shi a cikin wannan addinin ba na musulunci ba makarici ne don babu girma ga wani addini ba ga abinda ake rantsuwa da shi a wani addini ba abinda ake rantsuwa da shi a addinin musulunci in kuma ya yi rantsuwar ne da addinin musulunci amma kuma a bisa ƙarya ya yi rantsuwar to makarici ne saboda haka ala ayi halin da inda mutum ya yi rantsuwa a kan inda yi mutum ya yi rantsuwa da wata milla ba musulunci ba sawa'un yana mai gaskiya ko yana mai karya makarici in yayi yana mai gaskiya cewa gaskiya din akan abin akan abin da yayi ba akan karya ya rantse ba kasancewar yayi rantsuwa ba da addinin musulunci ba makarici idan kuma ya yi rantsuwa yana mai karyata kansa ya yi rantsuwar karya ne saboda haka yau ce na musulunci saboda kada kada kwarjinin Allah ya kama shi sai ya yi rantsuwa da wani abu wanda yake ba na musulunci ba akan abin da yake koda gaskiya ne wannan abu to kaga ya zama karya kenan a cikin zuciyarsa ya san karya yake saboda haka ala ayi halin makarici ne shi yasa ma taqid da kan cewa kadiban din kharaja makharajal qalib ba na taqidi bane bi ma'ana koda akan gaskiya yayin rantsuwa in yayi rantsuwa da millatin ghairil islam fa huwa kadib sawa'un yayi rantsuwa akan gaskiya ko yayi rantsuwa akan ƙarya an fahimta domin babu abin girmamawa in ba abin da Allah ya girmama shi a cikin addinin sa to da idan mutum yayi rantsuwa ba da wannan addinin ba sawa'un a gaskiya ko akan ƙarya magalici to kuma wannan da ya ce fahuwa kama ƙal kamar yadda ya faɗa ne ma'ana fahuwa kaji wa man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi yawm al-qiyamah wanda kuma ya kashe kansa da abu za a yi masa azaba da shi ranar al-qiyama kamar yadda ya zo a hadisin Abi Hurairah kuma mutum babu wato bakance a kansa wanda yake akan abin da bai mallake shi ba abin da ba zai iya ba ya zamanto yayi nazar to ba zai yi to amma a cikin wannan hali ya zai zai kafara zai kafara ne Eh? zai kafara ne ko kuwa ya zamanto lagol yanzu za a ba shi hukuncin lagol yanzu a zahiri zai kafara Eh, zai zai kafara tunda dai ya kulla akan cewa ya kulla akan cewa zai yi. saboda amma bai lizince shi sai yayi ba sai yayi kafara a maimakon wannan abin da ya dora ma kansa Ah, nan ba ga maganar nawawi a kan wannan ba. menene misali wani misali za mu ɗauka na mutum da ya rantsuwa akan abin da yake ba shi ba shi da iko a kansa abin da baka da iko a kansa ka ce idan idan idan wane ya zo idan wane ya zo ya ji da to a a a motar wane na baka baka da iko a kansa ce ka yi bakance cewar idan abu kaza ya faru sai kuma za ka ba da motar wani da sarrafin hududi ke na'am ci gaba mu tara قال حدثني أبو غسان al-isra'i الزهري na'am قال حدثنا معاذ وهو بن هشام shine ibn hisham ibn abi abdullah al-dastawai قال حدثني أبي babansa shine hisham ibn abi abdullah al-dastawai asbatun nas fi qatada
أن يحيى بن عبد كثير daga yahya ibn abi kathir al-ta'i قال yace حدثني أبو قلابة abu qilaba abdullah ibn zaid al-jarmi عن ثابت بن daga وهب thabit ibn al-dhahhak عن النبي صلى الله daga عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam قال yace ليس على رجل نذر babu bakance a kan mutum فيما لا يملك a cikin abin da ba shi da iko a kai abin da baya mallaka
ولعن المؤمن zagin mumini da antar mumini كقتل kamar kashe shi
ومن قتل نفسه بشيء wanda ya kashe wanda ya kashe kansa da wani abu a ra- a nan duniya
يبدل به في يوم القيامة to za a yi masa za a azabtar da shi za a za a yi masa azaba da shi ranar alkiyama ومن ادعى دعوى كاذبا wanda ya da'awa da'awa ta ƙarya
ليتكثر بها domin ya nemi yawaitar dukiya da ita لم يزده الله إلا غيره Allah ba zai kara musu komai ba face karanta face wato kada- wato face a illa karanci wato karantawar arziki
ومن حلف ومن حلف على يمين صدر فاجر
wanda ya yi rantsuwa a kan wato rantsu da wata rantsuwa sabrin wanda yake ha- wanda yake hab wato yake a a tsara kansa a kan yinta fajira ta ƙarya to nan mene ne jawabin aka take a cikin ruwayar ta ku kamata nan ne muke bukatar wanda wannan bisan da wani hasu mai ɗauko mun kwamfuta ta da ala sautin tajira babu jawabin wannan na a'a ai jawabin wannan muke nema eh نعم كذا وقع في الأصول هذا الأدب مم. فحسب فحسب وفيه مهبوب نعم قال القاضي إياد رحمه الله نعم لم يأتي في الحديث هنا خبر عن هذا الحال نعم إلا أن يعرفه على قوله قبله ومن ادعى دعوى دعوى كاذبة مم.
ليتكفر بها مم.
لم يزده الله بها إلا قلة نعم أي وكذلك من حلف على لا يمين يمين السبت السبب فهو مثله فهو مثله مهم. وقد ورد أن تجبع قال وقد وقد ورد ورد معنى هذا الحديث تاما مبنيا مبينا مبينا في حديث آخر مم.
من حلف على يمين صبر يقتدي بها مال امرئ مسلم مم.
فهو فيها هو فيها فاجر فاجر.
لقي الله وهو عليه الغضبان na'am a kun gani saboda haka akwai a, wannan iskali shine labarin wato jawabu shak a cikin tunda ya zo man halafa ala yaminin ala yamini ala yaminin ala yamini sabrin wanda yayi rantsuwa akan rantsuwa wanda take wanda ya rantsa akan rantsuwa wanda take ya tsara kansa akan ta fajira kuma yana da ƙarya sai aka ce fa huwa mithluhu sai a kaddara inda jawabin sharf din bai zo ba sai aka kaddara din ta to shi ma kamar wancan ne ai lam yazid a wato lam yazidhu Allah illa qilla Allah bai kara masa komai ba face karancin arziki ko kuma ai tawilin sa da hadisin da ya riga ya zo a man a man halafa ala yamini sabrin liyattafi biha malam ri'in muslimin lam yazidhu Allah liyattaɗiya biya marin ri'in musulmin laƙi Allah wa huwa alaihi ghadban wanda ya rantsuwa ta ƙarya wanda ya tsara kansa a kan yin wannan rantsuwa don ya ci dukiyar wani bawan wani musulmi da ita to zai haɗu da Allah alhali Allah yana fushi da shi to kun ga sai a kaddara cewa jawabu shar din shine laƙi Allah wa huwa alaihi ghadban to amma a cikin nusa gabaki ɗaya kaga haka ta zo shi yasa wato kun ga wannan wane ne ya ruwaito daga ya hayar na jika ke shamu tustawai ko to bari mu ga a cikin abu awana ya kawo riwayarsa yawwa gashi kulluhum qalu haddathana hisham ad-dastawai an yahya ibn abi kathir to hadda mu'ad ko ko babu mu'ad bari mu gani babu mu'ad dan hisham kun ga nan riwayar mu'ad ce kun ga inda bambancin yake ba ko shi kaga ishaq ibn yusuf al-azraq da abdul samad ibn abdul wari da wahab ibn jarir da abu dawud at-tayalisi su su uku su su hudu duk suka rawaito daga hisham al-dastawai daga yahya ibn abi kathir kaji hadisin su su riwayarsa man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya udiba bihi yawm al-qiyamah wa man qadhafa mu'minan bil kufri fa huwa ka qatlihi wa la'anul mu'min ka qatlihi وليس على الرجل نذر فيما لا يملك ومن حلف أن ومن حلف أنه بريء من الإسلام فهو كما قال هذا لفظ واحد وحديث عبد الصمد بمعناه إلا أنه قال وأبو داود أيضا ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال لم يأتي أبو داود بتمامه وزاد عبد الصمد أيضا ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله kaga duk basu kawo khabar ba wato wannan hadisin mahallin rigima ne Allah kuwa saboda muslim baya kawo illa ya bayyana illa sai dai ya shiga sai dai ya ishara a cikin a cikin riwaya kawai dai ishara wani lokaci sai ka koma kitabun tamiz a can zai yi bayani sai kawo hadisin la'alla wannan shigar hadisi cikin hadisi e wannan kaga man halafa ala yamini sabrin fajira eh, man halafa ala yamini sabrin fajira to kaga an shigar da ita watakila shi ta ce riwayar da aka shigar da ita cikin ah, hisham ah, mu'ad ibn hisham ya shigar da ita Allahu a'lam amma dai mahall bahal akwai wawu ta ciki a wurin na'am mana ce eh na'am ta ciki ba idraj ba qalb nau'i ne na hadithul maqlub ko kuma saka sukan ce masa idkhalu hadithin fi hadith na'am na'am yace me Mhm. al-musili ko ibn al-mari eh eh. أها أها إيه إيه أمم، أمم، هذا الكلام لا اعلم احدا ذكره غيره وقد روى هذا الحديث ان يحيى وقد روي هذا الحديث ان يحيى وقد روى هذا هذا الحديث ان يحيى بن ابي بكر جماعه من غير هشام أمم، ايضا أمم، ولم يذكروا في هذه الزياده أمم.
وليست هذه الزياده عندنا محفوظه في حديث ثابت ابن ضحاك اكبر واحد عن البلاغ بن ابي بسنه
to amma kafin a ce daga gare shi ne sai an ga tukuna sauran wanda sai an ga sauran wanda suka rojo shi daga mu'ad mu'ad ibn hisham mun gani ko illa ce kai Allah ji kama nan bayan Allah wato shi yasa- muslim yayi bayani ya ce zai rinka bayanin illa Eh, amma zai bayanin illa ita kawai ri- kawo maka kawo maka asali masu illa din ba tare da ya ce akwai illa ba a nan. ya kyale ka da saninka da riwaya ta fitar da illa saboda haka wannan ku binciko wane ne ya ruwaito da wannan riwayar daga mu'az ibn hisham in banda abu gassan al-misma'i duk da yake da ibn ammar al-musli ibn ammar wanda suka yi ma muslim ta tambayi wajen bayanin ilal da shi ibn ammar al-musli da kuma abu mas'ud al-dimashqi su ne suka yi littafi shi na a- a- a- a- wannan ibn ammar al-musili littafinsa yana nan a, na manta sunansa yana ina ma da shi a maktaba ta ya bibiyi waɗannan al-ahadith al-mu'alla ya bayyana su jayyid wannan wani tahqiq ne yake kawo wannan yake nakali daga nan Wa- wa- wa- wani ya tahqiqin wannan eh bas bas faɗi wanda ya ta a a dole za su faɗi wanda ya ta eh a Uthaymin ba zai yi wannan Sheikh Uthaymin ba zai yi wannan ba kawo kawo al- yawwa sun dauko daga al-ilzam wata tabbu yawwa sun dauko su yawwa dar din ne suke eh wa bihamishihi ila al-ahadith fi kitab sahih muslim da abul fadl ibn ammar al-shahid shine ibn ammar al-shahid al-musli shine at- eh, eh, abin nan ila al-ahadith al-ilzamat wa tatabbu lid-darqutni الأتبع أما أشكل الشيخ الدار القطني للدمشقي شين أبي مسؤول الدمشقي ده رجعه التنبيه على الأوهام الواقعة في صحيح مسلم لأبي علي الجباني وغرر الفوائد ال- آ- آ- آ- للأبطال غرر الفوائد الموس... آ- آ- غ- غرر الفوائد ال- منين غرر شين وين ده نجد شيء تنبيه المؤلم ومحاماة صحيح مسلم لابن سبت للسبت ابن العجل جيد yana da kyau ku rinka duba da Allah waɗannan ɗin da suke kawo mana da za su rinka kawowa daga cikin wannan littafin at-tatabbu so da ka kun ga wannan hadisin akwai illa a cikin matan din akwai illa a cikin matan din amma kun ga kamar yadda ake cewa wato illa in ta shiga cikin matan ne ba wai lallai ta tasiri akan sinadari ba kuma lallai kuma ta tasiri akan rashin inganci ba tunda wannan riwayar ingantacciya ce ko muslim zai kawo ta ta wata hanyar daban kuma muttafaqun alaiha man halafa ala yamin sabrin da yattafi biha malam ri'in muslim a laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban wannan hadisi ne sahihi amma a wannan riwayar ta Bah- ta ta Thabit ibn Dhahhak wannan bai ruwaito ta ba. saboda kan aka shigar da ita an shigar masa hadisi wanda yake ba nasa ba. kuma in kuka kula akwai abin nan man halafa ala yaminin bi a- bi millatin ghairil islami kadiban ita ce bai faɗi ta ba a cikin nasa kun gani shine sai ya kawo man manidda da'awa kadiba liyaktasira biha a- a- li- a- liyaktasira biha lam yazilhu Allah illa qilla wa man halafa ala yaminin sabrin fajira ka gani sai wato waccan lafazin bai kiyaye ta ba lafazin da sauran waɗanda suka rawaito daga Hisham daga Hisham suka kiyaye na man halafa ala millatin ghairil islam sai ya kawo wannan shine shigar hadisi cikin hadisi musamman da yake abubuwan guda abubuwan suna da yawa wajen abubuwa guda hudu da ambaton su yazo mu ci gaba dai kafin mu gani ko da yake ba zai yi mu karasa babin ba na'am
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم na wannan wajen ah, imam wajen manidda a da'awa kadiba wanda ya da'awa ta karya wannan ya hada wanda ya je shai yayi da'awar dukiya ba tasa ba dan ya kawo kuma shaidar karya ko ya rantsuwa ta karya dan yana so ya samu yawan dukiya wannan ba zai samu ba ko wanda ya je yayi da'awar ilimi ya ce ya san abu ya cika baki da sauransu kuma da'awa ta karya domin ya yawaita a san shi da shi to ba zai samu kuma ba sai karanci shine ibn da kitul id Allah ya ji kansa yake cewa wallahi ban taba shiga majalisi ba naji ina so a ce ni kawai ake nunawa a ce Allah ya kaskantar da ni duk majalisi kuma da naje ina so in nuna kan cewa ni ba kowa bane sai Allah ya dauka kun ga duniya daga cikin wannan babin mu rinka ji mu rinka kula da irin wannan saboda ɗaya daga cikin yanzu abin da yake cutar ɗaliban ilimi musamman abin nan waɗanda suke a ake ta karatu a manhajin sunna shi rashin abubuwa nan abubuwan da tarbiyya wa'annan abubuwan da tarbiyya rashin su ne za sa ilimi ba zai albarka kuma shine ainihin ruhin addini zai rabu da mu domin shi ne wanda yake zai sa kowa mutum ya rinka kiwon kansa yana nema kansa tarbiyya yana nema kansa zuciyarsa faɗa yana gyaran zuciya yana da muhimmanci a kula da wannan na'am
وإسحاق بن منصور isaac ibn mansur al-kausai وعبد الوارث da abdulwarith بن ibn عبد الصمد abdul samad ibn abd ibn sa'id dukkaninsu عن عبد عن عبد الصمد بن عبد الوارث daga abdul samad ibn abdulwarith بن شعبة daga shu'ba عن أيوب
كلهم طيب وارث ابن أب... نعم دكانون عن شعبة عن أيوب عن أب... نعم دقى شعبة دقى أيوب عن علي دقى أبي قلابة الثالث بن الضحاك الأنصاري وانا كن جانونا منا قاري أتكن نصبر ثابت شواء أنصاري
حاء كرنت حديثي حق الشيء وحدثنا محمد بن رافع نعم عن عبد الرزاق نعم عن الثوري نعم عن خالد الحداد آه، خالد ابن آه، ابن مهران الحذاء to kun ga wannan duk sun yi mutaba'a da shu'ba da Khalid sun yi mutaba'a ga Yahya ibn Abi Kathir
عن أبي قلابة daga Abi Qilaba عن ثابت بن daga Thabit ibn Dhahhak قال yace قال النبي صلى الله عليه yace وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam yace من حلف بملة سوى الإسلام wanda ya rantsuwa da wata ad- da wani addini ba musulunci ba كاذبا yana mai ƙaryaci yana mai ƙarya kuma yana mai ganganta yana mai mai- mai- wato yi da gangan فهو كما قال to shi kamar yanda ya faɗa ne wato fa huwa kadhib ومن قتل نفسه بشيء wan yanzu kan wannan mutum ya ce idan ba haka ba ni kirista ne Mm, ya zama kirista shine shine fa huwa kama qal eh shine ai wannan riwayar kaga ai wannan riwaya ta faɗa baro baro wa man halafa annahu bari'un min al-islam fa huwa kama qal ya barranta daga musulunci eh idan kana kabila na'am wa man qatala nafsahu bi shay'in eh ana yawan yi mutane suna yi wanda ya kashe kansa da wani abu عذبه الله به يوم في نار جهنم Allah zai masa azaba da shi a cikin wutar jahannama هذا حديث سفيان wannan hadisin sufyan ne kun ga tamyizul alfaq
وأما شعبة amma shi ko shu'ba فحديثه shi hadisinsa أن رسول الله صلى الله عليه cewa وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من حلف بملة wanda ya rantsuwa da wani addini ba musulunci ba كاذبا yana mai ƙarya فهو كما to قال kamar haka ne wato shi bai faɗi muta'ammidan ba
ومن ذبح نفسه بشيء wanda ya yanka kansa da wani abu ذبح به يوم القيامة za a yanka shi da shi ranar alkiyama
قال وحدثنا محمد بن رافع na Muhammad ibn Rafi' وعبد الله بن محيط wa Abd ibn Humayr wa Abdullah ibn Abd na جميعا duk su su biyun عن عبد الرزاق ibn Hammam as-Sana'ani قال ابن رافع ibn Rafi' yace قال حدثنا عبد الرزاق yace cewa ya haddathana Abdul Razzaq
اخبرنا معمر قال أخبرنا معمر يجي معمر يا جا- يا كرنتا منا عن الزهري لقى زهري عن ابن لقى المسيب إب- سعيد بن المسيب عن ابي لقى هريره أبي هريرة قال يجي شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هنينا mun halarci yakin Hunain tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hunain waje ne tsakanin Makka da Ta'if
فقال لرجل sai ya ce ma wani mutum ممن يدعى بالاسلام wanda ake wanda ake ambatansa da musulunci هذا wato musulmi ne منا ya ce wannan dan wuta ne
ولما حضرنا القتال
yayin da muka shiga yaƙi قاتل الرجل قتالا
Ah. wannan wai na ci- na yi ta'aliki wai as-sawab annahu khaybar ba hunayn ba haka ne ta'aliki ba san الصواب أنه خيبر مم. خيبر يكي شعر نعم صوابه خيبر كما في الشرح تو wannan yana buƙatar riwaya to mun ji ku yi ta'aliki a kai wannan sai an jam'u turuq shi zai bayyana watakila su sun riga sun yi mana na'am قاتل الرجل قتالا شديدا sai mutumin yayi yaki yaki mai tsanani فأصابته جراحة sai sai wato rauni ya same shi فقيل يا رسول sai aka ce الله ya rasulullah الرجل الذي قلت له آنفا wannan mutumin da ɗazu ka ambace shi ka- ka ka- ka faɗa gare shi إنه من أهل النار cewa shi ɗan wuta ne فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا to ya yi yaƙi a yau yaƙi mai tsanani وقد مات kuma ya mutu فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai man annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إلى النار ya zuwa ga wuta
فكان بعض المسلمين أن يغتاب waɗansu daga cikin musulmi har sun su- har sun- har sun kusa su yi kokwanto
فبينما هم على ذلك to suna nan a cikin wannan hali إذ قيل sai aka ce إنه لم يمت ai bai mutu ba ولكن به جراحا شديدا sai dai ya yi rauni mai tsanani فلما كان من الليل yayin da dare ya yi لم نصبر على الجراح bai yi haƙuri ya ka- ya kasa daure ma wannan ciwo ce wato miki فقتل نفسه sai ya kashe kansa فأخبر النبي صلى الله عليه sai وسلم ya بذلك، gaba ma annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wannan فقال sai ya ce الله أكبر girma ya Allah mai girma أشهد أني عبد الله na shaida cewa ni bawan Allah ne
ورسوله kuma manzansa ne ثم أمر بلالا sannan ya umarni Bilal فدعا بالناس fanada a cikin wajen ku fada'a ne fanada akwai wanda yake fada'a a cikin nata da'a ne To, fanada finnas sai ya kira a cikin mutane na أنه أنه لا يدخل الجنة illa nafsun إلا musulma نفس مسلم cewa babu mai shiga aljanna sai rai musulmi
وأن الله يبين هذا الدين kuma Allah yana karfafa wannan addini بالرجل الفاجر da mutum wanda yake fajiri eh a'a ba wai lalle ba musulmi bane sai dai ai kaga ya ce bin rajulin fajiri fajiri ne. wato ma'ana musuluncin sa ba ingantacce bane amma wannan cewa zai shiga wata bayanin da kan cewa muhalladan a ciki ba tunda inda ma- tunda inda ba musulmi bane a zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bar shi ya shigo ba shi yasa kuma aka ce bin rajulil fajir da mutum wanda yake fajiri Ah, shine alfajir shine wanda yake keta wato iyakokin Allah daga fujur ah, wanda yake shine ashaq wato yana yana yaga iyakokin Allah ya keta su to a- a- karfafa addini Allah yana karfafa addini da fajirin mutum bi ma- ma'anarsa yanda ya rinka yaki mai tsanani wato yakin da ya mai tsanani kaga ya karya ya kashe kafirai da yawa kenan to wannan yakin da ya taimakon addini ne amma kuma ga shi fajiri amma kuma Allah haka yake cikin hikimarsa sai ya karfafa addini da mutum wanda yake fajiri saboda haka kenan koyaushe mun ya kamata mu rinka lura mu rinka lura ga abubuwa ba wai lallai sai wanda yake ɗari bisa ɗari zai taimaki addini ba sannan za a bar shi ya taimaka duk wanda ya zo in zai taimaki addini ko da ba ba sahihin mutum ba ne a bar shi in Allah yana karfafa addini da fajiri ne kamar yadda za ka ga wani lokaci a mus- a a abin nan kwanaki wani wata shekara nan wani jubuno wani mai kudi ɗan abin nan ɗan delta state ya gina katon masallaci ga musulmin garin garin ƙauyen da yake abokin sarkin kano ne saboda sarkin kano marigayi a dubai saboda kawai yana so ya faranta masa kuma waɗannan musulmi ne ya san suna da suna buƙatar masallaci sai ce zai gina musu kuma ya ce lallai sarkin Kano a ya je kuma ya je ya buɗe mana shi muka gina garin da muke to ka gani to kamar Rochas ka gani to wannan duk abun abu ne ba ba za a ce a ai tunda kafiri ne ya gina ina ya za ka je kai sallah a nan ai bai halatta ba sallah za a yi Eh. shaddi eh gaskiya sukan yi tafsir da shaddin ba a cikin fatawarsa yakan yi tafsir ya ce idan ginin kawai za su su kare wa musulmi ginin su shi kenan in ko za su yi ginin ne da zimmar cewa kuma su ne suke da wato haƙƙi a kan nasu ne kuma su za su sanya liman su za su rinka gudanarwa to wannan ba za a yadda ba in dai kawai kyauta za su zo su yi gini su kyale wa musulmi da mas- da masallacinsu da wannan su yi. na Ah, zai zai gamu zai gamu to bismillah ana ga hadisin da tsawo ne bismillah mu je mu karanta mu gani ne tsawo ne na'am قال haddathan حدثنا قتيبة mutayyib bin sa'id na'am حدث- قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري na'am حي من العرب al-qari hayyun min al-arab kabila ce daga cikin larabawa wato ba ba ba ba qarrata gari ba ba ba al-qari ta me wato nasba ya zuwa ga me me man gelo ba al-qar eh ba kuma al-qari ba na makarancin al-qur'ani
عن ابي حازم daga abu hazin salawatu bin dinar daga sahal ibn sa'ad eh, ibn sa'ad bin sa'idi ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ya maza Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya haɗu هو والمشركون shi da mushrikai فاقتتلوا suka yi yaƙi فلما مال فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya zuwa ga rundunarsa ومال الاخرون الى عسكره su ma waɗancan suka koma ya zuwa ga as- so- ya zuwa ga askar ya zuwa ga wato askarawansa ya zuwa ga sojin rundunarsa rundunarsu وفي اصحاب وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل a cikin masahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ana yana da wanda suke tare da shi cikin rundunarsa akwai wani mutum لا يدع له شاب baya barin wani wanda yake gudu wato wani abu wanda yake motsi اذا اتبعها يضربها ba ce ya bi wannan abin don ya sare shi بسيفه da da takobinsa shazatan wala fazatan eh wannan mathal ne a minawi ce a kanta shazatan wala fazatan ni ma anan babu fazatan nan sai shazza kawai amma ko a cikin nuska ko akwai fazza to shine shazza din kenan الشاذة الخارج والخارج عن الجماعة قال القاضي إياد أن أنث الكلمة على معنى النسمة أو تشبيه للخارج بشاذة الغنم ومعناه لا يدعو أحدا على طريق المبالغة قال ابن الأعرابي يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة إذا كان شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله وهذا الرجل الذي كان يدع لا يدع شاذة ولا فاذة اسمه قزمان قال قرطبي وكان من المنافقين to amma wannan watakila tafsiri ne suka shigar da shi cikin riwaya Hmm? na ci gaba ma- ma- ci gaba ma
فقالوا sai suka ce ما اجزا منا اليوم احد
babu wanda ya ya isar mana a yau كما اجزا البلاد kamar ya- kama ajza a fulan kamar yanda wane kamar yanda wane ya isar
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace أما دينكم من أهل النار amma shi dan wuta ne
فقال رجل من القوم sai wani mutum daga cikin mutane yace أنا صاحبه أبدا ni fa ni ne zan bi shi ni ne ma'abucinsa har abada ma'ana ba zan rabu da shi ba
قال فخرج معه sai ya fita tare da shi كلما وقف وقف معه قال فخرج معه قال فخرج معه sai tare da shi كلما وقف وقف معه duk inda ya tsaya sai ya tsaya tare da shi وإذا أسرع أسرع معه in yi gaggawa sai ya gaggawa tare da shi قال فجرح الرجل sai aka ji ma mutumin ciwo جرحا شديدا rauni mai tsanani فاستعجل الموت sai ya gaggauta mutuwa
فوضع مسل سيفه في الأرض sai ya sanya a wato ya sanya a ruwan kibiyarsa wajen taifin kibiyarsa a ƙasa
وذبابه بين يديه kuma ya sanya wato markin tsakanin kirjinsa
ثم تحامل على سيفه sannan ya hau kan sannan ya- ya- ya murgina ya hau kan te- kan wato a- a takobin nasa فقتل نفسه ya kashe kansa
فقام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen a, sai mutum ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال ya ce أشهد أنك رسول الله na shaida cewa kai manzon Allah ne قالوا ما ذاك sai ya ce "Mene- menene menene wannan قال sai ya ce الرجل الذي ذكرت آنفا mutumin da ka ambata lokacin da ya wuce أنه من أهل cewa النار shi dan wuta ne فأعظم الناس ذلك mutane suka girmama wannan فقلت sai na ce أنا لكم به ni zan kawo muku labarinsa
فخرجت من طلبي sai na tafi nemansa حتى جعل جوعا شديدا har aka yi masa rauni rauni mai tsanani استعجل sai ya الموت gaggauta mutuwa ووضع نسل سيفه في sai ya الأرض sanya wajen kaifin takobinsa a ƙasa وذبابه بين يديه kuma ya sanya markin tsakanin kira wato tsakanin nonansa wato a kirjinsa
ثم تحامل عليه sannan ya hau kansa ya ɗora kansa a kai فقتل ya نفسه kashe kansa
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن ذلك a yayin nan إن الرجل lalle mutum يعمل عمل أهل الجنة yana aiki aikin yan aljanna فيما يظهر a الناس cikin abin da yake bayyana ga mutane وهو من أهل النار alhali shi dan wuta ne وإن الرجل kuma lalle mutum يعمل عمل أهل النار yana aiki irin ayyukan 'yan- 'yan wuta فيما يظهر الناس cikin abin da yake bayyana ga mutane وهو من أهل can الجنة hali shi ɗan aljanna ne ba kawai nuna al'amal bil khawati shi yasa a- a- a- ɗaya daga cikin tarjamar da abu awana ya na wannan hadisan wannan babin shine wa annal amala bi khawati cewa aiki yana tabbata ne da abin da aka kare a kai na'am
قال حدثني محمد بن رافع na'am قال حدثنا الز- الزبير na'am وهو محمد بن بن عبد الله بن الزبير ibn zubair na'am قال حدثنا شيبان ibn farruh na'am ibn abdurrahman an-nahawi قال سمعت الحسن يقول naji al-hasan yana cewa إن رجلا ممن كان قبلكم wani mutum daga cikin wanda yake gabaninku خرجت به قرحة wato ƙarha wani kurji ya fito masa
فلما آذنته azatu ya فلما آذته wato abin nan kamar maruru kenan faramma azatu yayin da ta wato a- a- a- ta yi masa idaya shine wato matsi shine damuwa da cutarwa انتزعت سهلا من كنانته sai ya ɗauko kibiya daga cikin wato a inda ake zu- zura kibiya kwari kwari kenan a kwari ba shine wannan abu makani wanda kwari ne daga cikin kwarinsa فنكأها bana ka aha sai ya ya ciki ya ciki wato kurjin da shi da kibiyar
فلم يلقى الدم jinin bai tsaya ba حتى مات har sai da mutumin ya mutu قال ربه sai ubangijinku ya ce قد حرمت عليه الجنة na haramta masa aljanna
ثم مد يده إلى المسجد sannan ya miƙa hannunsa ya zuwa ya- ya miƙa hannunsa ya zuwa ga masallaci فقال ya ce إي والله ya ce eh wallahi na rantse da Allah لقد حدثني بهذا الحديث جد jundub ya wallahi shine ya kar- ya gaya mun ya karanta mun wannan hadisi عن رسول الله صلى الله عليه manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam في هذا المسجد a wannan masallaci wato masallacin basra jundub ibn abdullahi al-bajali da aka karanta na karshe قال وحدثنا محمد بن عبيدة المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير na قال حدثنا أبي sunan jarir ibn hazim
قال سمعت الحسن يقول yace naji al-hasan yana cewa حدثنا جندب بن عبد الله البجلي naji jundub ibn abdullahi al-bajali ya karanta mana ya gaya mana في هذا المسجد a wannan masallacin فما نسيه ban manta ba وما نخشى أن يكون جندب kuma ba ma jin tsoron cewar jundub كذب على رسول الله صلى الله ya yi عليه ƙarya ga وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin amince masa ba ma tuhumarsa sahabi
قال قال رسول الله صلى الله عليه yace manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خرج برجل فيمن كان قبلكم قراء
Ha- wani wato a- abu- wato kurji mai kwararar da ruwa ya fito ma wani mutum daga cikin wanda yake gabanin ku فذكر له fa zakara na hawa